بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا ترى وتنبير hijira 1446 ya yi daidai da 11 ga watan 11 miladiya 2024 alkhairai da yake cikin wannan ranar ko muna roƙon Allah data da mushi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna kara kudewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na cewar tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumi dinin islami wanda yake a masallacin munera unguwar bana fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar inda muna tafsiri a cikin suratul zukhruf tun daga farkon sura Allah ya ba mu iko mun zo aya na 73 yau za mu tashi aya na 74 in ba na mun ba zuwa abin da Allah madaukin sarki ya so. Farkon ayan na saba'in da hudu a cikin wannan sura shi ne faɗin Allah madaukin sarki innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun. Allah ya kare. Kan mu manta yan masu girma a jiya ana mana ishara cewa duk bayan da suka rayuwa a bayan duniya suka abokanci junansu matuƙar ba sun yi abokanta ba ne don Allah akan addini akan abautawa Allah ranar kiyama sai sun yi da nasari sai sun zagi junansu sai sun tsine wa junansu kuma wannan ba zai amfanar da su ba kuma Allah ya gaya mana sakamakon wanda suka yi imani cewa aljanna taimako musu za a ƙarar da su aljanna duk abin da suka nema a aljanna za su samu sakamako sun yi aikin da Allah yake su domin zo ɗayan ɓangare na waɗanda suka taɓe a lahira ba su dace ba sai lokaci muka dakata a nan to shi ne Allah ya ce innal mujrimina lalle mujrimai shi ne waɗanda suka yi shirka suka yi sabon Allah suka gabin Allah su ne mujrimai in sun mutu kan kafirci da shirka ba su tuba ba suka je gaban Allah makomasu shi ne fi azabi jahannama khalidun za su dawoma a cikin azaban jahannam malama suka ce jahannam ko dai ya zama suna ne na wutan ko kuma suna ne na wani tabaka daga cikin dabboki na wuta to wannan dai shi ne makomasu kowanne ne dai mummunan masauki ne da duk mutumin da aka ce jahannama ita ce makomarsa duk da yake malamai sun yi sabani akan samun asalin kalmar jahannam da yake ba ma bukatar tsawaitawa ba za mu shiga wannan dogon bayanin Allah ya ce la yufattaru anhu ba za a sauka musu azaba ba in sun shiga wuta kuma ba a sabawa da azabar lahira yanzu nan duniya in ana gana ma wani yau da kullum kana ya ka saba da shi sai zama kayan forme ka saba amma ban da lahira shi azabar lahira ba a sabo da shi saboda na yau ba irin na gobe ba ne na gobe ba irin na jibi ba ne kenan ba ka sabawa da shi kuma ba a sauwa kama mutum indi har ya zama wata ce makomarsa la yufattaru anhu ba za a sauka musu azaba ba a cikin gidan wuta wa hum fihi mublisun su a cikin gidan wuta suna masu yanke kauna ma'ana sun kai matsayin da sun san babu yadda za a yi su samu rahamar Allah sun yanke kauna daga rahamar Allah muflisuna ay ya'isuna min rahmatillah sun yanke kauna daga rahamar Allah Allah madaukin sarki ya kare mu Allah ya ce wa ma zalamna ba mu muka zalunce su walakin kanu humuz zalimin Allah ce su ne dai azzalimai wani zai ce me yasa aka yi musu wannan masabki menene laifin su sai Allah ya ce a su ne za azzalimai ba mu ne muka zalunce su Allah subhanahu wataala baya zalunci daidai da baya azara baya zalunta bayansa kenan duk sakamakon da mutum ya gani a ranar lahira to abin da ya girma mu kansa ne Allah ya samu girbo mu kanmu abin da zai zama alheri a gare mu ƴaƴan wata suka gabo ne ya kai wani cikin mota sai su nemi a kashe su don su huta sai su ce wala da ya maliku su ƴan wata suka kira suka ce ya maliku khazinu nar kenan mai tsaron wata ce ya kai maliku liyaqdi alaina rabbuka ubangijin ka yi mana hukunci da mutuwa ka roƙa mana Allah ya kashe mu abinda za su nema kenan Allah ya ce la ya mutu fiha wa la ya haya dan wata yin shiga ba zai mutu ba zai rayu shi dai duk alamomi na ya mutu ya tabbata ga shi amma bai mutu to sai su nemi mutuwar kun san dan adam baya son mutuwa ko amma 'yan wuta za su nemi a dai kashe su dai su huta wasu malamai suka ce sai bayan shekara saba'in ko sama da haka an ɗimi shekaru da yawa sai malikwa ce da su ƙwada inna kuma makithun ya ce da su ku dai za ku dawwama ne a cikin wannan wuta a cikin wannan azaba za ku dawwama babu ranar da za ku huta mana ranar da suka nemi a kashe su barin na za a ba su amsa za a kyale sai an ɗauki tsawon lokaci sannan a ce musu kayan ku shiru na nafsa wufi hawa da tuɗarin ku shiru babu wata magana babu sauran magana wata ce mako mako nan ne wani zama dindindin ke Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala yake cewa a aya na gaba laqad ji'nakum bil haqqi ay mun zo muku da gaskiya Allah na zuwa da kansa ne a saƙon Allah kamar shi ne in ka ƙaryata don saƙon Allah Allah ka ƙaryata duk yadda kake ganin ƙor'anin yana nesa da sama to yana da alaƙa ne da ubangiji in ka riƙa shi da daraja ka girmama Allah in ka wulaƙanta shi ka wulaƙanta saƙon Allah kun gane misali maganar Allah ce take ciki shi za kullum muke muna nasiha ba ko ina ake ajiye alkur'ani inda ake takawa da cine don girmama da alkur'ani bai kamata ka ajiye shi kuma da wannan ya ajiye shi nan ƙasa maganar Allah ba a yi mata haka ka yi mai wuri ko saman jikinka ko ka yi aza wata shinhiɗa ko ka dai san dabarar da za ka yi maganar Allah ta wuce a riƙa ta saku-saku kamar yanzu firizidan ne a ce ga letar nashi ne yana son kai aiki da shi ba ka mai rabon wasa duk wanda kaga yana wasa da harkar gwamnati to ba dan cikin gwamnati ba ne iko shi ya san iko shi za za ga iko ba sa wasa da iko don sun san iko kun gane misali don haka almajiri ya san girma Allah baya wasa da maganar Allah yasa alkur'ani ba a yin sakusuku da shi muke yi da kyau Allah ce lagajje na kun bil haƙi ai mun zo muku da gaskiya walakin na aksarakum lil haƙi karihun sai dai da yawan ku suna ƙin gaskiya ba sa aiki da gaskiya mana da yawan ku sun kyamaci bin abbas ya ce ai kullukum au kulluhum dukkan su ƴan wuta sun kyamaci gaskiya shi yasa suka samu mugun sakamako a ranar lahira nan aksar kenan duka inda duka ɗan wata ne za su yi wannan magana kuma an yi musu mummunan sakamako sai a ce da su ai an zo muku da gaskiya a lahira kenan ka ɗauka lalace da garje ina ku nunun addalatu alal jami ko ba haka wani huna ustukhdimat li ta'zimin nafs Allah ya amfani ta ne dan girmama kansa mu mun zo muka gaskiya ma'ana mun aiko jibril da sako zuwa ga manzon Allah ya bayyana muku amma kun kai bi to yau kuma babu wani dama damar da kuka samu ta kare am akramu amran Allah ya ce ai sun kulla wani irin makirci fa inna muhrimun mu ma muna maida musu makircin da suke kullawa dan cutar da addini da manzo sallallahu alaihi wasallam kun fahimci Hausa ma'ana an kwata ɗaukar ma'ana sharadi an bi ma'ana in in akramu amran duk yayin da suka kulla wani makirci don su cutar da musulmai da musulunci fa inna mubrimun Allah ce lalle mu za mu warware wannan makirci ba za mu bari a cutar da musulmai da musulunci ba ai mun sha biyu a wurare da dama mun yi mana ishara kafiran duniya suna kashe dukiya don su cutar da addini amma Allah bai bari don a ɓata sum'a yanzu ku dibo an kirkiro ƙungiyoyi a ce ƙungiya kaza ƙungiya kaza wanda ba su da alaƙa da addini ai da manufa ne don a sanya mummunan sako cikin musulunci Allah ya ce to duk abin da za su yi su yi daga ƙarshe dai su za su yi asara am yasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum shin ko su kafirai suna tsammani mu ba ma jin magana da suke a koyi wanda jawabin da kuma abin da suke ganawa tsakanin su suna tsammanin mu ba ma ji ne Allah ce to bala a a lamarin ba haka yake ba wa rusuluna ladaihim yaktubun akwai manzannin a wurin su suna rubuta duk abin da suke aikatawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin Allah ce kuma mutane ku sani kuna da masu tsaro masu karamci ne suna rubuta duk abubuwan da kuke aikatawa ka shige daki ka ruhi ka yi komai kana zamanin ba mai ganin ka Allah ya ce a'a mun samu la'ikun da ke bai da kai su ba su da wani aiki illa kula da aikin da kake ba sa zalunta ka duk abin da kai dai suna rubutawa na ka jama'a mu kula Allah ya sanya mana wanda shi kula da ai a tsari na shugaba baya wasa da labarin waɗanda yake mulka ko a gwamnati inda aikin gwamnatin za'ai wallahi mafi yawanci duk abin da za ka yi kadai ne amma suna da labarin kaso da yawa kun gane misali yanzu dai nan ƙasan mu ta nijar akwai abubuwa da yawa da kake yi sai dai in gwamnati ta so ta kyale ka amma wala an san shi kakka da yadda duk wani da ake ganin ba a yadda da shi ba ana bai da shi ana kallon shi gashi da hitarsa daidai da karatun ga da muke yi duk darasi da muke ana bai da me muke cewa me muke faɗa me muke kaza duka an sani to bari Allah subhanahu wataala wanda ya san sirrin ka ya san komai shine zaka tsammanin kai wani abu bai sani ba Allah ya ce mu muna da mala'iku da suke rubuta duk abin da kuke aikatawa kulka ce da su in kana da rahmani walada in kana da rahmani walad in Allah yana da da fa ana awwalul abidin to ni ne farkon wa'inda suke bayi ga Allah nan malamai sun yi fasarori da dama akan wannan kenan wasu malamai suke cewa kul in kana da rahmani walada Allah subhanahu wata'ala baya da da fa ana awwalul abidin ni ne farkon wanda yake kore cewa Allah bai da da ko kuma Allah subhanahu wata'ala in ya kasance yana da da ni ba na tabbatar masa da da ni ne farkon wanda yake mika wuya zuwa ga Allah ko ya zamanto da Allah yana da da kuma dan ya cancanta abota masa ai da ni ne zan bauta masa ina inda kun kaga ina bautar Allah shi kadai to ba wanda ya cancanta a bauta amma da gaskiya sai dai Allah subhanahu wataala kina ayar abin da take korewa Allah subhanahu wataala baya da da kuma yadda kafirai suke jingina masa da Allah baya da da subhana rabbis samawati wal ard sarki ya tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin samai da gaske rabbul arshi kuma Allah shine ubangijin al'arshi ya tsarkaka amma ya sifuna game da abin da su kafurai suke sifanta shi da shi mana na cewa yana da ɗa Allah baya da ɗa shi dai ga matsayin shi ubangijin sammai da kasai ne kuma ubangijin al'arshi fadharhum Allah ya ce da manzo ka kyale wa'annan kafirai yahudu su rinka kutsawa suna jayayya kun gane ko akan abun da suke na barna wa yal'abu kuma su rinka yin wasanni na ƙaryata maganar Allah suna gane abin da ake faɗi ba gaskiya ba ne hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun sai sun haɗu da ranar nan da ake musu alƙawari shine ranar tashi alƙiyama kabar su suna nan suna izgilanci har mutuwa ta zo musu shikenan matsala ta faru da mutuwa ta zo ma kiyama ka ta zauna ko ka yadda ko baka yadda ba wa huwa alladhi fis samai ilahun shi Allah ba shine abun bauta a sama wa fil ardi ilahun kuma shine abun bauta a ƙasa ayar me take mana ishara mala'iku da suke sama da halittun da suka dace su zauna a sama a tsari irin na Allah dukkansu suna tabbatar da ibada ne ga Allah sannan mu'minai mutanen kirki waɗanda suka karbi da'awa ta gaskiya suna tabbatar da ibada ne ga Allah a nan ƙasa an gane wannan sannan na biyu halittun sama gaba daya Allah da ya cancanta ya zame musu Allah shine Allah da ya san mai da gaske su ma halittun ƙasa gaba ki daya Allah da ya cancanta ya zama abin bauta shine wanda ya yi ƙasa ya yi sama ya yi halittun da yake tsakanin su wa huwa al-hakimul alim Allah madaukin sarki mai hikima ne kuma mai yawan ilimi ne alim siga ne na mubalaka ma'ana Allah madaukin sarki yana da hikimar saka kowane abu a inda ya dace dukkan wani abu da kaga Allah ya yi inda ya dace ne Allah ya yi shi sannan alimun masani ne game da abubuwan da suka dace Allah baya yin komai sai da ilimi kenan Allah subhanahu wataala shine ya san hakikanin al'amura da suke tafiya masu jingina masa da Allah baya da da kuma bai cancanta a jingina masa da ba wa tabarakan ladhi lahu mulku samawati wal ard albarakatun Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma tazayada khairullahi wa barakatihi subhana albarakatun Allah sun karu wanda shi yake da mulkin samai da kasai wa ma bainahuma kuma shi yake da mulkin abubuwan halittun da suke tsakanin samai da kasai wa indahu ilmu sa'a ilimin tashin alkiyama yana gurin Allah ne subhanahu wataala wa ilayhi turja'un kuma ga Allah za ku koma ku bayin sa dan yi muku hisabi kun ga ayoyin suna ƙara tabbatar mana da abin da hankali zai iya saurin ganewa duk wanda har ya yarda Allah ne ya san ya daga kai ya ga sama dan ita sama ko ku miliyan kuke tsaye baka cewa ne ka tare min bana ganin sama da ka rufe za ka sama mutumin da duk ya kalli sama ya dubi hakikanin yadda aka yi sama ya kalli ƙasa ya dubi hakikanin yadda aka yi ƙasa ya je cikin daji ya kalli duwatsu ya kalli itatuwa ya yadda cewa akwai wanda ya yi su to inda yana da hankali ya kamata ya yadda wannan da ya yi su ya zama abin bautarsa ba wani ba sai Allah yana yawan buga misali da sama da ƙasa saboda manyan halittu ne daga cikin ayoyi na Allah da ake gani Allah madaukin sarki ya samu wa'azu da abubuwan da Allah yake nuna mana wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a wa'annan da suke bauta ma yad'una bi ma'ana ya'buduna wa'annan gumaka da kahirai mushrikai suke bautawa ba su mallaki shafa'a ba sa da ceto ba sa iya ceton kowa a gurin Allah ba sun ce mana abuduhum ba illa da yuqarribuna lillahi zulfa Allah cewa gumaka ba sa iya ceton ka gurin Allah bayan gumaka babu wani wanda zai iya ceton ka a gurin Allah sai da yardan Allah da izinin Allah wani bai zuwa cewa ni ne zan cece ka wasu akwai masu wannan ɗabi'a cewa ku riƙa wani zai cece ku gaban Allah to ƙarya ne ba wani wanda zai cece ka a gurin Allah sai dai wanda Allah ya yadda ya ma izini shi ne zai ce a cece ka kuma ya yadda da kai a cece ka amma da wani ya nada ma rawani shi ma ƙarya ya ce zai cece ka gaban Allah to ya je ya ceci kansa ko ya ceci babarsa ko babansa dan mu Allah ya ce muna yau mai firrul mar'u min akhihi wa وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه dan Allah wanda yake cikin wannan hali a ranar kiyama shi ce ma shi zai cece ka ka kuma yadda wallahi hauka ta kama ka wallahi kiyama kowa ta shi ta ishe shi nafsi nafsi kowa ta kanshe ke dan haka mu rike Allah mu yi aikin kwarai mu hada da addu'a shine kawai zai hidda mu illa man shahida bil haqqi haka ne ko ma'ana ba wanda zai ce to sai dai wanda ya karbi kalmar la ilaha illallah kuma yana mai sanar da abin da ya yi shaida a kansa wahum ya alamuna ma'ana suna sane malamai suka ce nan illa man shaida bil haqqi shine sai dai Isa alaihi salatu wassalam haka ma da Uzairu da mala'iku dukkan su ranar tashi alkiyama in Allah ya so yana iya ba su su cuci bayan Allah saboda su ana bauta musu ne ba sun yadda da ana bauta musu kun fahimci Hausa kenan wanda bayan tafiye shi aka bauta masa bai sa ana bauta masa ba Allah ba zai kama shi da wannan ba shi yasa Allah zai shi da annabi a an tabbata lin nas takhizuni wa ummi wa ummi ilahin min dunillah ko ba ga wani annabi sai ce a ni wallahi ban kaza haka Allah ya sani dan ya ƙara kumyatar da wa'anda suka rike annabi sa a matsayin Allah ne shi yasa Allah ce illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya shaida da kalmar la ilaha al-haqq ana shi la ilaha illallah wahum ya'lamuna kuma suna sani akan haka annabi isa bai da zargi a wurin Allah ranar kiyama uzairu haka haka ma mala'iku kusan wa'annan su an rike su allola yahudu su rike uzairu a matsayin dan Allah nasara su rike isa a matsayin dan Allah mushrike sun rike mala'iku a matsayin dan Allah duk wa'annan ana bauta musu ne ba da izinin su ba mu kuma wannan zamani a yanzu wasu sun riƙe wasu a matsayin allola a ɓoye mun fahimci hausa su suka yi da su daga mutum yana rawa yana allah namu annabi namu barhamu muka riƙe na allah wannan waye ga wata musulmi ne ku rinka kula da magana an ka ce magana zaren bozu ko bunu take ko menene mu Allah anka ce mu rike mu bin manzon Allah to shi sai wanda ya ce Allah na ai ko kare sun sa Allah na su ne wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal ard ko ba ga wani su ma sun sa Allah na su ne sannan sun san manzo ma nasu ne amma ba su rike Allah ba su rike manzo sai suka rike wani Allah to su wa'inda sun ce Allah nasu ne amma ba su rike shi ba ai shi ne fasarar magana ko ba haka wani annabi nasu amma ba shi sun karike ba farhama sun karike ai magana ta annan to Allah barhama bai tsina nawa komi a lahira ka rike Allah ka huta ka girmama manzo Allah ka yi aiki da duk abin da manzo Allah ya zo mana shi wa ma atakumur rasul fakhudhu ko ba haka wannan wa ma nahakum anhu fantahu Allah ce duk abin da manzo ya zo ku rike shi abin da ya hane ku ku hannu wannan shine ka'idar zama lafiya a duniya abu kaza Allah ya zo da shi manzo Allah ya zo da shi shi ya umarni da shi ka rike shi amma kun san abin da ke bani mamaki sai ka rike abu an tambaye ka manzo Allah ya baka shi kace a'a a Qur'ani ka gan shi kace a'a ko kuma sai ka rike shi ka ce ai kai kana son manzon Allah ne na labawa matsala mu roki misali dai masu maulidi dole ka tambaya ya hukunci maulidi manzon Allah ya tare sai ce a'a sabai sun yi wasiba to su a sun kai dan karshen zamani suna sun kai maulidi to ka bar shi ka rike na Allah da mun sai ce ma a'a ku makiya manzon Allah ne ko ba ku gane ba babu matsala ba matsala kinan aƙida yadda ka san in baka da laya zaka je likita a auna ka a tace matsalolinka a baka magani haka kake da buƙatar a rinka kula da aƙidanka kakkai da a cikin abin da ake da aƙida abin da ka kudurci a zuciyarka kakka taba yadda wani abu addini ne in dai ba daga manzo Allah ya to in ba umarni ne na Allah in kana da wannan sirri sai a ce wannan yana da aqida ta kwarai amma duk sadda kake ganin kaza ya kamata ya zama kaza saboda kaza da kaza babu aya babu hadisi to sai a ce ka samu matsala a aqidan ka ba aqida kwarai bane Allah ya kare mu wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah inda zaka tambaye su wane ne ya halicce su sai su ce Allah ne ya yi su fa anna yufakun Allah madaukin sarki yace to me yasa suke karkacewa me yasa suke karkacewa ai yusrafuna dan ibadatihi ila ibadati ghairi to dan me suke bauta wani sun yadda Allah ne yayi su kun gane wannan to su bauta ma Allah sai su a sai su je suna bauta gumaka wa qilihi malamai suka ce ƙila da ƙala ƙilihi don ma'ana guda suke wasu ai wa ƙala kenan sai manzo ya ce ya rabbi ya ubangiji bi ma'ana ya rabbi ne ko zai fal ya takhfifan sai aka share ya amma ce ya rabbi an fahimci Hausa wa qilihi ya rabb manzo ya ce ya ubangiji inna haula'i qaumun la yu'minun wa innan mutane ne fa wanda ba za su yi imani ba na yuminuna abinda aka aiko ne da shi ba za su yi imani da shi Allah ya ce fasfah anhum ka kawo da kai game da su ka samu su ido wa kul salam ka ce aminci ya tabbata gare su mana ka ce aminci ya tabbata ga Allah fa sawfa ya'lamuna da sannu za su san sakamakon abin da kake gaya musu cewa gaskiya ne shine fa'arid anhum ka kawo da ka kyale su ka hita mutunsu wa kullahum ma nadfa bihi sharruhum wa kana hada fi makka fa sawfa ya'lamun ma'ana dai ka rinka ce a zaman lafiya zaman lafiya malamai suka ce a garin makka kenan kafin a yi hijira Allah ya ce da sanu za su sani sai kuma gashi sun sani lokacin da aka haɗu a yakin bada Allah madaukin sarki ya samu dace fasfah anhum wa qul salam kawo da kai ka rabu da su game da duk abin da suke ka ce aminci Allah yake cewa fa sawfa ya'lamuna da sannu za su san sakamakon abin da suke aikata Allah madaukin sarki ya samu dace so wannan shine yazo da mu karshen suratul zukhruf yau zamu je cikin suratul dukhan insha Allah kamar yadda muka yi bayani a farko suratul dukhan sura ce wadda haka sunanta yake ba ta da wani suna wanda ya wuce suratul dukhan kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin shi sa ake shirye ta suratul dukhan an fahimci Hausa dukhan shine menene dukhan hayaki ko biji-biji kura-kura an gane ko shine dukhan mukaddima na biyu bayani akan inda aka saffata wannan sura wannan sura makkiya ce duk da wasu malamai suna gani akwai wasu ayoyi a cikin surar wanda an saffata su ne a madina amma dai kamar yadda ijima'i na malamai ya zo daga cikin wanda suka kawo ijima'i na malamai akan cewa makkiya ce akwai ibn jauzi akwai imamul qurtubi akwai fayruzul abadi da sauran malaman tafsiri duka sun tafi akan cewa wannan sura sura ce makiya kalmar ijma'i kullum muna fada mu ce malamai sun yi ijma'i akan kaza wani lokaci mu ce malamai sun yi ittifaqi akan kaza da a ce malamai sun yi ittifaqi akan kaza da a ce sun yi ijma'i akan kaza wanne ne ya karfi mun taɓa yin wannan bayani ko saboda yanka ce malamai sun yi ittifaƙi akan kaza yana iya yiwa a samu wanda ya zo da ra'ayi saɓanin nasu kuma har ya zamanto ana dibin wannan magana tashi a ga za a karɓa ko ba za a karɓa ba amma yanka ce malamai sun yi ijima'i akan kaza ko da wani ya zo yana ganin yana da ra'ayi sabanin nasu to ko kallon ra'ayin shi ba a yi ba zai a saurare shi an fahimta masa to kenan ko da wasa wani bai zuwa ya ce suratu dukhan madaniya ce in yi wannan magana a ilmanci ko sauraron shi ba yi tana da ayoyi 59 tana da kalmomi 346 tana da harafi 1431 inan surar in ka karanta ta akwai lada mai yawa da mutum zai samu Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abinda sura take karantarwa suratul dukhan da suratul zukhruf suna da alaka kamar haka alaka na farawa sun fara da huruful muqatta'a na ɗaikin sannan na biyu kowace sura fi ha tanwihun li sha'anil qur'an kowace sura cikin ta akwai bayani game da al'amarin alqur'ani alqur'ani mai girma sannan suna da alaka a ƙarshe inda ita suratu zukhruf ta ƙare da jan hankali da bai wa mushrikai tsoro lalla ya ce wa ƙilihi ya rab in haula'i kawon la yu'minun kamar da za mu ci a cikin suratul burhan Allah ya ce yawma naqshul baqshatal kubra inna muntaqim kenan cikin kowace sura akwai wa'idi jan kunne mai ƙarfi game da wayanda suka kafirce wa Allah subhanahu wataala kuma daga cikin alaƙar da suka da shi a cikin suratul zukhruf akwai labarin annabi Musa kun gane ko ai mu ambaci labarin annabi Musa da Fir'aun da izgilincin da suka yi musu to kuma za mu ji ci gaban ci gaban kissar annabi Musa a cikin suratul dukhan abun da ba a ambata a cikin sauran surori na alkur'ani ba na ƙisar annabi musa to za ka cikon ƙisar a cikin suratul dukhan kaga kenan suna da alaƙa na makwabtaka wannan ta taɓo zance wannan ta zo ta kammala shi ta cika shi allah madaukin sarki ya samu dace sai abubuwan da sura take karantarwa yana da yawa in mun shiga duka za mu gani ko ba haka ba ne na farko bayani akan al'amarin da al'amarin da suka shafi alkur'ani mai girma da kuma tahdidi akan mushrikai da ambaton maganganun da mushrikai suke faɗa na banza wanda ba su dace ba sannan akwai bayani akan halaye na tashin alkiyama sannan cikin surar za mu ji Allah yana bai wa manzansa haƙuri saboda lamarin da'awa sai haƙuri sai haƙuri an taɓa shi nan Allah ya ce babu komai kai haƙuri har dai ila masha Allah ina ganin a takaice kenan za mu fara cikin sura za mu shiga cikin sura bismillahir rahmanir rahim duk da yake akwai bayani akan falalar surar akwai hadisai da ake kawowa akan falalar wannan sura akwai hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan din shi daga Abi Salama an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a hamim ad-dukhan fi laylatin asbaha yastaghfir lahu 70000 malak duk mutumin da ya karanta suratul dukhan a cikin dare zai waye gari mala'ika dubu saba'in za su zo su zagaye shi suna roƙa mai gafara Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu akwai wannan hadisi imam tirmidhi ya ci hadithi garibi shef imam nasiruddin al'albani allah kara masa rama ya ce wannan hadithi maudu'i ne fi da'ifin targhib wa tarhib a cikin littafin sa da'ifin targhib wa tarhib a ciki ya ƙaryata wannan hadisi ya ce wannan hadisi na ƙarya ne bai inganta ba daga manzo Allah kun sa akwai da'ifin hadisi akwai da'ifi hadisi maudu'i an kaci hadisi mawdu'i hadisi na ƙarya wanda bai da asali a addini to haka wannan hadisi yake kuma mun kawo muku shi ne a nan don wani na iya karanta muku shi sai ku ce ai mu mun karanta a tafsirin suratul dukhan wannan hadisi bai inganta ba a musnad na abi ya'ala daga abi huraira akwai riwaya na wani hadisi da yake cewa man qara suratul dukhan lailatul juma'a asbaha maghfuran lahu duk mutumin da ya karanta suratul dukhan a daren juma'a zai waye gari an gafarta mai zanubansa duka wannan hadisi ne garibi kun gane hadisi garibi ko ma'ana hadisin da yake cikin wanda suka ruwaito shi akwai wanda yake ba san shi ba kuma ya fito ta hanya wadda take ta mutum ɗaya ko abin da ya kama da wannan almuhim dai hadisi ne da yi shi ma ba a kafa hujja da shi Allah ya samu dace bismillahir rahmanir rahim hamim mun yi bayani akan wayannan harufa min jinsiha la ma'ana laha sai dai ana amfani da su don gina kalmomi na larabci sannan mun sha ishara cewa ana yin tahaddi da su menene tahaddi ana nuna wa kafirai ƙur'anin nan ga yadda aka saukar da shi da harufan da aka saukar da shi kuma yan kun isa ku hada su don ku kawo naku kenan hamim Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik wal kitabil mubin ay aqsama Allah bil qur'an Allah ce ina rantsuwa da alqur'ani al mubin shine muwadda wanda yake yin bayani akan hanya ta daidai kun fahimta wasa ƙur'ani da yake bayyana hanya ta daidai mubin ay muwadda yana yi mutane bayanin ga hanyar da take ta daidai duk wanda ya rike alƙur'ani to ya kama hanya ta daidai in ko ka saki alƙur'ani ka kama hanya bata Allah tabbatar da mu akan aiki da alƙur'ani inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mu muka sabkar da alqur'ani a cikin dare mai albarka inna kunna mundirin lalle mun kasance masu yin gargadi game da aikata abin da Allah baya so muna gargadi game da anisanci shirka an fahimta Hausa nan dalace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun sauka da alkurani a cikin dare mai albarka sannan a cikin suratul baqara mun karanta a baya shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran ko ba haka bane watan ramadan shine muka saukar da alkurani a ciki waccan ayar tana nuna mana an saukar da alkurani ne menene a cikin daren a cikin watan Ramadan sannan nan an tabbatar da shi a cikin dare mai albarka sai Allah ya fassara mana shi inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da shi ne a cikin daren lailatul qadr can watan Ramadan a wata wace rana ai ba a sani ba nan ma an ce dare mai albarka dare mai albarka wanne ba a sani ba sai Allah ya ce abinda aka yi da dare mai albarka shine lailatul qadr abinda ake nufi da qadar shine daraja mun saukar da alƙur'ani a dare mai daraja wace irin safka ƙur'ani yana da safka nau'i biyu akwai safka daga lau'il mahfuz zuwa baitul izza zuwa sama ta daya duka wannan an yi amfani da fi'ili ne anzala ma'ana an saukar da shi jumlatan wahida zuwa wannan gurin amma daga nan kuma an saukar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam munajjaman ma'ana a hankali a hankali litaqra'uhu 'ala an-nasi ala mukfin ko don ka karanta ma mutane shi a wani lokaci mai tsawo shine lokaci na tsawon shekara 23 haka akai ana saukar da alqur'ani idan wa'annan ayoyi kowanne da mahallin shi qur'ani an saukar da shi jumlatan wahida a cikin daren lailatul qadr shine a watan Ramadan aka kawo shi a sama ta daya daga sama ta daya aka sauko da shi zakkuwa ga mutanen duniya tsawon shekara 23 in bukata ta kama sai a saukar da shi Allah ce mun yi haka ne inna kunna munzirina mu mun kasance masu gargadi ma'ana masu tsoratar da mutane akan abin da Allah baya so fiha a cikin wannan dare shi ne daren lailatul qadar dare mai albarka yufraqu kullu amrin hakim ake bai fayyace shi ne yufraq ake fassale ay yufsal aka fayyace kowane al'amari wanda yake mai girma ne a abin da yake muhkam abin da yake da alaka ai ma ya ta'allaqu bi arzaqil ibadi wal ajali abin da yake da alaka da arzikin mutane da kuma ajalin su a wannan dare ake yi kina abin da Allah yake mana ishara a dare mai albarka a daren lailatul qadr a daren nan Allah yake sa mala'iku su yi ma mutum budget na shekara guda wani a bana zai samu kaza bari in ba da misali da ni bana zan shekara lahiya kalam ustazu bana Allah zai masa buɗi ya samu kaza kaza na alheri kun gane misalai ko duka sai a rubuta min abubuwa wannan kusa wata rana zan hito ban samu ko sisi ba wata rana zan yi kaza zan yi kaza duka abubuwa wanda zai alheri ne gare ni sai a rubuta to kai ma haka ake ma a wannan rana da sai a rubuta balagu sai su biya wannan littafin sai kuma wata shekara sai a ɗauko wani dama an riga an tsara tun da kakai kwana ɗari da ashirin an riga an rubuta daga rana kaza zuwa rana kaza wani za ka samu kaza za ka samu kaza har da za ka mutu kenan su mala'iku ba su san me zai same ka a shekara ba me zai samu in ranar ta sai a ce to ga budget ɗin wani na shekara ku je ku bi shi kula da shi wata shekara ta sai a ɗauko wani shekarar da kai ƙarshe in sun zo ina bayani sai a ce ai ya kare yanzu saura ma kwanan shi kaza da sun kashi kenan sai a tsaida ka kare ke cikin wannan nan ba mamaki wani bana shi nashi littafi ya kare eh ba ba wai ba sharri bane ba baki bane rayuwa haka take ba wanda ya sani Allah ne ya sa shi muna cikin wanda an ka kara ma kwanaki Allah ya wadaukin sarki yake cewa amuran min indina wannan umarni ne daga gurinmu wannan abubuwa tafsiri daga gurinmu yake nam inna kunna mursilin lalle mu mun kasance wanda suke aiko da sako to malamai suka ce inna kunna mursilin mu ne masu aikowa me Allah yake aiko da shi yana iya zama manzanni yana iya zama sako na Qur'ani ko na magana malamai suka ce banda shi akwai ƙari rahama inda waka aya da ta zo Allah ce inna kunna mursilina rahmatan min indina kun fahimci Hausa mun kasance mu ne waɗanda suke aiko da rahama daga gurin mu rahmatan min rabbik rahama daga gurin ubangijinka innahu huwa samiul alim shi Allah ya kasance mai ji ne ko mai gani ne eh kuma masani ne yayi mu an ka ce rahama me muke me ake nufi da rahama kina rahama ta kunshi abubuwa da yawa aiko muku da littafi rahama ne aiko muku da manzo rahama ne aiko muku da ruwan sama rahama ne duk wani alheri da zai zo muku rahama ne Allah ce to mu muke yin wannan amran min indina Allah ya ce al'amari ne daga gurin kenan kowane al'amari Allah ce mu muke ba da umarni ya gudana inna kunna mursilina mun kasance mu muke aiko da manzanni rahmatan min rabbik aiko da manzanni rahma ne daga gurin ubangijinka innahu huwas samiul alim domin ubangijinka mai ji ne ko masani ne rabbis samawati wal ard ubangijinka shi ne ubangijin sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su in kuntum muqinina in kun kasance kuna masu sakankancewa game da annabtar da aka aiko annabawa da ita la ilaha illa hu shi dai Allah ba abun bautawa da gaskiya sai dai shi me yasa ga wani daga cikin babban dalili yuhyi wa yumit shi yake rayarwa shi yake mata akwai wanda ya isa wanda ke kashewa shi matar ai sai cancanta ya zama abin bauta duk wanda ya zo yana shi kaza ne baya yin wannan kuma ko da wasa ba a gwada yin wannan ba don ba ta yi abu mai wahala abin da kake so ya zama a raye ya mutu kana gani ba da za ka yi don ba a iya rayarwa ko ba haka bane abin mai wahala wanda ba ka so kuma ka gan shi yaƙi mutuwa saboda ba shi keke kashewa amma duka wannan mai sauƙi ne gudan Allah rai ne mai tsada sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya raba shi ko ina ka gani kai da rayuwa awakai da rayuwa kiyashi da rayuwa tsuntsaye da rayuwa komi na na abinda kake ganin ba komi bane ga rayuwa irin wanda kake da shi ka da ita saboda a gurin Allah abu ne mai sauki ba komi bane ka san inda rayuwa abu ne mai wani gurin Allah in ka tona rami kaga kiyashi suna fitowa ka san ba a ba su ita ko ana ba su amma saboda ba komi bane sai ga ka suna suna rayuwa ka ga fari ga sunan suna rayuwa tsuntsaye ga sunan suna faru sauro ga shi ne yana rayuwa ya hana ma bacci kuma yana rayuwa saboda rayuwa a hannun Allah ta Allah ka rayar da mu aka imani ka karbar mu muna musulmai rabbukum Allah ya ce shine ubangijin ko rabbu abaikum al-awwalin kuma shine ubangijin iyayenku na farko wayanda so gabace Allah ce bal a'a hum su dai mushrikai fi shakkin suna cikin shakku game da al'amarin Allah subhanahu wata'ala fi shakkin suna cikin shakku game da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yal abuna kuma suna wasa game da al'amarin lahira ai Allah madaukin sarki ya samu dace mana yalhuna anhu bima hum fihi min al-batil suna wasanni game da al'amarin lahira kuma suna kan abin da yake na barna ne Allah ya ce da manzo farataqib ka saurare su ay fantazir ka saurare su yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ranar da sama za ta zo bi dukhanin da hayaki mubin wanda yake wade ana ganin shi ba wai labari yake ba tsaro kana gani gashi nan kenan da azaba za ta zo musu kenan fartaqib ka jira ka saurari azaban da za a yi musu yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ranar da sama za ta zo da hayaki mubayyin wannan ayar ikhtalafa as-salafu fi tafsiriha magabata tun lokacin sabon manzon Allah sun yi sabani game da me ake nufi da ad-dukhan ad-dukhan din nan haƙiƙi ne ko ma'anawi ne an ka ce ma'anawi abinda da an kwatanta ma za ka gane cewa eh yana iya zama hayaki akwai kuma abinda ba sai an ce ma wani ga hayaki can ba za ka ce hayaki ne yanzu ga misali mutumin da ya sati bai ci komi ba in ya ce ma wani wallahi hayaki na nake gani gaba gabana kana yadda ko ba ka yadda dan ya kai wani wuri ya yi wusuli ko ba haka wani tsallewa da yabo ha hayaki yake gani ba ka ce ƙarya ne don ɗabi'a tana sawar mutum ya rikice ya rika ganin hayaki ne in ko aka kunna wuta aka sa mataya wuta hayaki ya san mutum cimawa daga hayaki can ba sai ya jawo ma aya ba da kariwa za a gaishe to shi ya kawo wannan sabani manzo sallallahu alaihi wasallam ya yayi addu'a ga Qurayshawa Allah sanya musu shekaru irin shekarun Annabi Yusuf saboda kan garewar da suke Allah ya karbi addu'a yunwa ta kama su sai ya zamanto har mutum yana ta yana ganin kamar hayaki ne alhalin ba hayaki bane kun fahimci Hausa kenan kamar su Ibn Mas'udin yake cewa wannan duhan ana nufin hayakin nan da larabawa suka ganshi saboda bonin da sun samu kansu ciki to shine Allah ne yake nufi anan wannan shine ra'ayi na Ibn Mas'ud an fahimci Hausa kuma shine eh ra'ayin da sauran sahabbai suka tafi akan shi Allah madaukin sarki ya samu dace kenan idan ya zamto hayakin ya zama ma'anan ne abin da ya gabata kamar ra'ayin su ibn mas'udin da imam mujahid da kuma abi aliya da imam dhahak da ya imam atiya da imam shaukani da imam tabari dukansu sun tayi akan cewa ana nufin dukhan anan ma'anawi hayaki na bonin da su suka ci ko da shawa in sai zamanto hayakin ya riga ya gabata sai magana na biyu sauran su ibn abbas da sauran su tafi akan ce a nan dukhan da ake nufi a nan ba ana nufin hayaki irin na wahala ba ba hayaki na yunwa ba hayaki ne dai na hakika da za a gani bai riga ya faru ba wa'inda ba su bi Allah ba za su ga wannan amma bai riga ya faru ba yana daga cikin alamomi na tashi alkiyama manya don manzo Allah ce la taqumu sa'atu hatta taro 10 ayat ranar alkiyama ba za ta tsaya ba sai ku musulmai kun ga ko kuma wanda a duniya sun ga ayoyi guda goma su ake ce da su ayatu sa'a alamatu sa'ati kubra alamomin tashin kiyama manya daga ciki akwai duha hayaki daga ciki akwai sabkuwar annabi isa daga ciki akwai akwai bayyanuwar dujjal daga ciki akwai bayyano ya ajushu da ma'ajushu daga ciki akwai hasfat kisfewa na duniya daga ciki akwai wuta wanda zai kama ya kori mutane zuwa ardal mashir randa Allah ya so tara mutane wuta ce za a kunnuwa sai dai mutanen yamma sai dai shiga wuta ta zo ta tare gabas ta tare yamma ta tare kudu kene ina za a yi arewa ko da sai a yi arewa in kun ka zo ta hada da mutanen arewa duk ai ta tahiya ai ta tahiya in dai in kun ka gaji ta tsaya ta jira ku haka za ta kora ku sai an zo wurin da za a yi ta an ga karshen zamani sai za su ga wannan Allah ka sa mu dai wannan abin mun zo cikin aljanna mu ce a gwada mu da yadda aka yi Allah ka gwada mu da bidiyo abin akwai shawar kallo amma in mun ce mun kai aljanna so da wannan ne suka tafi akan cewa dukhan anan shine hayakin da zai zo daga cikin alamomi na tashi alkiyama alamun dokin sarki ya samu dace malamai suka ce wannan shine zahiri na alkur'ani wannan ra'ayi na ibn abbas da ibn kathirin sun tafi akan cewa ad-dukhan min ayatin muntazara yana daga cikin ayoyin da ake jira وهو ظاهر القرآن wannan shine zahiri abinda alqur'ani yake nufi dan me aya ta gaba tana fassara wannan aya ta baya bar mu karanta mu ji lada ce fartaqib ka jira su ka saurare su ya kai manzo yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ranar da sama za ta zo da hayaki mabayyani yakshan nasa hayakin zai rinka rufe mutane gane ko hada adabun alim mala'iku sun ce da su ai wannan shine azaba mai radadi ne radadi ya shafi rabbana kshif anna al'adaba suna cewa ya ubangijinmu ka yaye muna wannan azaba inna mu'minuna lalle mu kan mun yi imani saboda mun gaba ne Allah ce annalahum dhikr ta yaya ne wa'azi zai musu amfani bayan ba su imani ba sai da azaba ta zo musu wa ƙarja ahun rasulun mubin alhali mai wanzo mai bayyana gaskiya ya zo musu sun kafirce masa sai yanzu za su ce su yi imani fin matawallau anhu sannan suka bi jirima manzon su kuɗi imani da shi wa ƙalo mu'allaman suka ce da shi mu'allam ai an koya mai ne suka ce jabar da ya sa su ne ke kuya manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abu akwai wasu shomai daga cikin yaran nasara sai laraba ga ce ai can na manzo Allah ga zuwa shi koyo wanga abu shi yasa suna ce shi muallim kun sa akwai muallim akwai muallim muallim ismu fa'il muallim ismu maf'ul muallim mai koyarwa ke shine fa'il shi kuma muallam wanda ake koya ma ismul maf'ul sai ce ai koyo mai na akai sannan kuma majnun mahaukaci sai samu kace wannan sura tana daga cikin tasliya ga manzo Allah ana ba shi hakuri yau wanda yafi kowa hankali mutum irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya iya bude baki ya ce bai da hankali dalawa zai hankali akwai kun ji na ɗaya kenan na biyu me ya jayo ma manzon Allah wannan zagi da kazafi da'awa kira zuwa ga Allah in har da'awa za ta sa a zagin manzon Allah a wancan zamani wanda ke da daraja dan dangi dan gidan sarauta mai nasaba da'awa ba ta hana an zage shi ba yaya ne kai a yau ka ce za ka yi koyi da manzo Allah ta hanyar da'awa kuma ka ce ba ka son zaki ka ce ba ka son cin mutunci a ƙarya kake sai dai ka daina da'awa sunna ce ta da'awa a zage ka ce ma wawa ce ma mahaukaci a ce ma sakare a ce ma baka da aikin yi a ce ma kaza gare ka duk da'awa ta gaji wannan menene maganin wayannan abubuwa haƙuri ka ji kai kamar baka ji ba kuma ka a tsaya a yi ta yi wannan shi ne yake maganin wani abubuwa alaci ina kashiful azabi qalilan lalle mu za mu yayi azaban nan kaɗan innakum aidun amma za ku dawo malamai suka ce ina kashiful azabi qalilan tana da ma'anoni guda biyu tana ɗaukar ma'anar su nemi a yayi azaban bayan mai aukuwa ta abu kenan bayan sun shiga cikin azaba in ku haka ne inna kashiful azabi qalilan mu lokacin da azaba zai zo muku ba za mu yaye muku azaba ko kaɗan bace saboda mun san ku ko da mun daina muku azaba innakum a'idun za ku yana iya ɗaukar ma'anar azaba kafin ta faru shi misali na farko cewa inna kashiful azabi qalilan mu da zamu yaye muku azaba ko da kadan ne innakum a'idun za ku dawo akan wannan lahi Allah ya fi kowa sanin bawoyinsa shi yasa yace walau ruddu la'adu liman anhu wa innahum lakadibun su kahirai sun kaga wani za shi Allah a bari mu koma duniya mu gyara Allah ce wallahi ko da mun mai da su duniya ba za su gyara don mu mun kai su mun san makareta ne karya su ke kenan nan aya sai ya zamanto ba za a yaye muku azaba ba ko kaɗan don me ko da an yaye za ku koma ga zunubi sannan yana iya ɗaukar ma'anar jinkirta azaba cewa ba za mu jinkirta muku azaba don ku ko an jinkirta muku da azaba za ku koma zuwa ga lahinku sai dai akwai waɗanda suna iya samun alfarma idan sun ga azaba ta taho Allah ya yi azaba ka ta same su kuma ba su da yawa wannan misali ya gabata mutanen annabi Yunus lokacin da suka ga azaba Allah suka yi imani sai sai Allah ya ce falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qawmi kun gane ko babu mutanen da suka yi imani imanin sai musu amfani bayan sun ga azaba sai da mutanen Yunus suka ga azaba suka yi imani sai Allah mutukin sarki ya musu azaba jeje da su dadi na wani dan lokaci sannan Allah ya karɓi rayuwarsu Allah yake cewa na nan ne muke ko mun muna yawma naftishil batshatar kubura ko Allah madaukin sarki ya samu dace to naga naga wajen da muke Allah ya ce yawma naftishil batshatar kubura ranar da zamu yi kamu babban kamu ga kafirai inna muntaqimuna lalle nan zamu yi ramuwa na azaba zamu kama su da azaba sakamakon kafircin da suka yi to batshul kubra malamai suka ce wani irin kamu Allah yake nufi yawan nabtashul batshatal kubra yau shine aka yi batshatal kubra wa'inda suka fassara addukhan cewa hayakin da mushrikai suka gani lokacin da yunwa ta kama su tsananin yunwa suna ganin hayaki sai suka ce larabawa ake nufi kamun da aka yi musu a badar shine suka fassara batsatul kubra shine a badar ranar da za mu kama ku a badar ko dai kahirai da ku kafir shi wa manzon Allah Allah ce inna mutaqimun za mu yi ramuwa za mu muku hukuma a wannan sai suka fassara shi da badar kenan waɗanda kuma suka ce a'a duhan bai ma ya riga ya faru ba azaban da ake cewa yana gaba da sai suka fassara shi da yawma naqshil batshatal kubra ranar da zamu yi kamu mai girma shine ranar tashi alkiyama nam taqimuna zamu yi muku uba game da azaban da ya saka muku abin da kuke an fahimta Hausa Allah ya sa mu dace akula akwai wani kaida da malamin tafsiri suke da shi at-talazum bayna tarjih التلازم بين الترجيح in ka ɗauko ayoyi ka taho sai wani bayani ya shigo sai aka ci gaba daga fama to shin ayoyin da suka biyo bayan wa'ancan dole ne zama fasararsu tana da alaƙa da bayanin da ya gabata yau manabdashil bakshatal kowa yana da alaƙa da farta ƙibi yau mata a tisama wa bidukhani mubin shi yasa aka samu sabani wajen fassarar dukhan wasu suka ce dukhan din nan kamar da ni wani ishara shine hayakin da mushrikai suke gani saboda tsananin yunwa to batshatul kubra shine kamun da aka yi musu a ranar badar su duk sun fassara abin a duniya wanda kuma suka dauke shi a dukhan bai ma riga ya bayyana ba sai suka fassara batshatul kubra da ranar lahira kenan alaƙa wa'incan daban alaƙa wa'innan daban kun gane misali wannan fahimta ne na malaman tafsiri kamar da na kawo mana sabani ne aka samu wajen fahimtar wannan shan ra'ayi ne na su'il musaudin sahabi ne na mutum Allah ya sha bamban da ra'ayi na Ibn Abbas a fassara wa'innan ayoyi Allah mu dauke sarki ya samu dace ina ganin yayi daidai da gurin da ya kamata mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu lada da muka kuskure Allah ya yafe mana kuma wannan karatunmu na yau kamar yana rana na goma da muka fara wannan karatu sai in mun ji hutu mun dawo in Allah ya kaddara dawo muna roƙon Allah ya dawo da mu lafiya Allah ya amfanar da mu abinda muka faɗi na daidai a cikin wannan karatu abinda muka yi kuskure a ciki Allah madaukin sarki ya yafe mana Allah muna tawassuli da wannan aiki na alkhairi da muka yi bukatun mu na alkhairi Allah ka biya san mana damuwan mu Allah ka yaye mana Allah ka ba mu nasara a cikin rayuwar mu Allah kada ka bari mu kiyasu nasara akan mu duk wanda ya nufe mu da shirri Allah kamar yar masa da shirin shi a kansa ya Allah duk wanda ya nufe mu da shirri kamar yar masa da shirin shi a kansa Allah madaukakin sarki ka yayi mana damuwan mu Allah dukkan mu na bukata ne a gare ka muna da bukatu mabambanta Allah ka san bukatar kowa Allah ka biya san masa Allah ka san damuwa kowa Allah ka yayi masa Allah madaukakin sarki ka yayi masa damuwarsa wa'inda suka so nan da wa'inda ba su zo ya Allah muna kan kuka gare ka damu ko Allah ka yi masa bukatan kowa Allah ka biya san masa ya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya wanda ke kokari dan tabbatar da zaman lafiya a wannan kasa tamu da sauran kasashen musulmi Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara wa'inda suke sun tayar da hankali a kasashen musulmi musamman kasar nan tamu in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah abin da ya dace da su Allah ka sani Allah kai musu ya Allah ka kabari makiya su nasara a kan ya Allah muna roƙon ka shugabanni mu ba su ikon yi muna adalci ka ba su ikon sauke na wanda yake a kansu ya Allah in sun zalunce mu Allah ka ba mu ikon yin haƙuri ya Allah Allah muna roƙon ka jami'an tsaron mu Allah ka ba su nasara Allah ka kare su masu kirkin cikinsu Allah ka ƙara musu hali na kirki lalatattun cikinsu wanda ke shiriyowa Allah ka shirye da su wanda ba sa shiriyowa Allah ka canza mu da su ya Allah Allah ɗan kasuwan Allah ka gyara mana halayensu Allah ka ba su ikon yin abin da ya dace da dukiyarsu ya Allah muna roƙon ka mahaifanmu da suke raye Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka yi musu cikawa da imani da mu baki daya Allah ka kare su daga shirin abin da yake bai da su Allah ka tausaya musu kamar yadda suka tausaya mana tun muna kananan yara ya Allah wa'anda suka riga mu gidan gaskiya musulmai muna roƙonka ya Allah ka yi rahama a gare su Allah ka gafarta musu mu da muka sauro Allah ka yi mana cikawa da imani Allah ka sauka al'amuran mu kada ka tsananta su Allahumma yassir umurana wa la tu'assirha la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma yassir umurana wa la tu'assirha la hawla wa la quwwata قوة إلا بالله اللهم يسر أمورنا ولا تؤسرها لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل الدنيا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا واجعل الجنة مثوانا ومصيرنا يا رب العالمين اللهم أنزل علينا خيراتك اللهم أنزل علينا خيراتك اللهم أنزل علينا خيراتك اللهم أنزل علينا بركاتك اللهم أنزل علينا بركاتك اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم أنت القائل من يتق الله إن شاء الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب يا قاضي حوائج المضطرين يا أسمع السامعين يا قاضي حوائج المضطرين اقض حوائجنا يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله